أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako wannan littafin mai girma na littafin nan mai girma hisnul muslim yau muna 25 ga watan jumadal ula hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda daidai da 20 daidai watan 1220 sati wanda ya wuce mun tike ƙarshen babe ko kuma mu ce za mu tashi farkon zikiri wanda mala ya kawo azkarun nau kenan zikiri wanda yake na barci idan mutum zai yi barci zikirin da ya kamata yi don kariya wajen ubangiji subhanahu wata'ala kenan ya samu kariya wanda allah yake ma duk wani wanda ya wannan zikiri mala ta zikiri na farko يجمع كفيه ثم ينفس فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من سورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق ده قل أعوذ برب الناس ورنا معوذتين kenan sai ya gama hannuwan shi guda biyu shine ma'ana ya jima'u kaffaihi kenan kamar yadda mutum zai adda da daga hannun shi haka sai nan kuma sai ya toha a hannun wannan nashi kenan ma'ana sai ya karatu in ya gama karatun sai ya toha irin da ya kama wani ɗan miyau ɗan kaɗan wanda zai ɗan zo zuwa hannun shi tohi da ake cewa waɗannan sai ya karanta su ya karanta su ɗaya ya karanta su biyu ya karanta su uku in ma ya fara daga kulhu wallahu ahada har ya zuwa mina jinnatu wan nas kenan ya yi so ɗaya ya sake ko kuma kulhu Allahu ya karanta ta so uku kula uzu rabin falaki bi so uku kula uzu rabin nasi so uku din ya yi ukun sai ya toha sai rika toha a jikin shi to shine kuma a ƙarshe hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa yamsahu bihi ma mastata'a min jasadihi sai shahi inda zai iya hannun shi zai iya kaiwa daga jikin shi ya buda'u bihima ala ra'asihi daga kai zai fara yana sai mutum ya dora hannun shi haka ya rika shafawa wa wajhihi da fuskar shi wa ma aqbala min jasadihi in yaso kuma abin da yazo na jikin shi yana mutum idan ya shafa kai sai biyo ta fuska haka in so kuma sai ta shafawa duk inda hannun shi zai iya iskewa har ya zuwa can kasan kawahuwan shi wa ma qabala min jasdihi hamma bayan shi in ya iya din da mutum hannun shi zai iya kaiwa kenan sai dan shafa ya fa'al zalika salasa maratin sallallahu alaihi wasallam yace zai yi haka sau uku kenan mana mu ya kai karanta kul huwallahu sau daya kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas sai toha sai shafa yayi haka sau uku to karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa wannan hadisi ne na Aisha radiyallahu ta'ala anha to wannan so kasancewa so uku sai malamai suka ce akwai hikima ta Allah subhanahu wataala ko kuma wanda annabi yake so ya karantar da mu a wannan addar da ake tohawa ana shahawa so uku yace annahu istaghasa billahi ta'ala mimma yahdusu min al-mahalik wala siyama min al-hawam kamar idan an dare yayi akwai abubuwa da suke fitowa wanda da rana babu su wasu kwarurruka da abubuwa wanda za su iya cutar ɗan adam to idan mutum ya wannan addu'ar ya shafa kamar wata kariya ce Allah subhanahu wataala zai bashi game da su maciji su kunama su abubuwa dai wanda za su iya cutar da ɗan adam kwarurruka da wasu halittu wanda ma mutum bai san da su ba to sai Allah ya kare shi
in ka yi uku na farko sai ka shafa uku duka sai ka gama uku uku to ka shafa shi a kowanne sai ka yi in ka gama uku sai ka shafa sai ka shafa shi na eh shine ce ya fa'alu zalika salasa marat kenan yi zakai so misali a ce ka karanta kul wallahu bi rabbin nas bi rabbil falaq sai ka shafa ka toha ka shafa sai kuma ka sake shahon sai ka yi so uku Mm, kenan duk yadda karatun yake ko ka shafa kul wallahu kenan misali kana shafa ta ita kadai so uku ka zo ka shafa bi rabbin nas ka shafa bi rabbil falaq suratul nas suratul falaq ma'ana kenan shi shahon dai tohawan sai ya zama so uku to karatun ne kuma yadda mutum ya tsara amma in san samu ne mutum ya jera su ya karanta kul huwallahu ya karanta kul a'udhu birabbil falaq ya karanta kul a'udhu birabbin nas to shi shafa kuma sai ya sake sai ya shafa kama tartibin hadisin haka yazo to malam sai ce hikima a cikin wannan shine Allah zai kare mutum da duk wasu abubuwa wanda suke na dare wa huwa na'imun fi firashihi mutum yana kwance ghafilun amma yaji'u ilaihi wa amma yahdusu lahu saboda idan mutum ya yi kwana wata gajeruwar mutuwa ce shi sa ga wanda bai da wannan kariyar idan mutum yana raye akwai wasu mala'iku wanda suke kare shi shi sa an mutum ya mutu kan sai sai ga ko wani kiyashi ko wani abu wasu sun shiga kunne wasu sun shiga hanci amma idan mutum da ran shi waɗannan ba su ba su zawwa su same shi to kuma ban da su akwai wanda za su cutar da mutum irin su kuna masu maciji to waɗannan idan mutum ya wannan addu'a ya shafa fi iznillahi Allah subhanahu wataala zai kare shi malai ce wannan shine hikima ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma mun karanta su duka suna cikin azkar na sahi da mareci mutum ya yi su a sahi ya yi su da mareci kuma in ya zo wajen kwana ma ya sake kenan nurun ala nur addu'a ta biyu ayatul kursi wanda ita ma mun karanta ta can baya kuma mun bayyana ma'anarta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hayya zuwa wa huwa al-aliyyul azim kenan mutum sai ya karanta ta hadisi na Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu akwai nasi na hadisi wanda yake nasi ne mai tsawo game da ita ayatul kursi kasancewar ta zikiri wadda take mai muhimmancin gaske mai fadala musamman mutumin da yake tsoron ya alaka da aljani to mutum ita ce wannan wannan aya ita ce mutum ya kamata ya karanta da sahi ya karanta da madace ya karanta a kowane lokaci dan Allah ya shiga tsakanin shi da aljani na mutum da kuma aljani wancan na shaydani malatu wal hadithu bi tamamihi huwa qawlu abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل yahsu min at'am fa akhastuhu Abu Hurairah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani gadin zakka abinci na Ramadan kawai sai ga wani ya zo yana ta kwasa Abu Hurairah sai yace sai na rike shi wa qultu la arfa'annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai na kai ka wajen manzo mana kenan kamar matsayin barawo faƙala sai yake cewa inni muhtajun wa alayya iyal shi aljanin sai ce abu hurera ina bukata ya abu hurera kuma ni ina da iyali akwai wanda nake ciyar da su wali hajatun shadida yake kuma bukata ta tsanani gare ta mana kenan kamar yana ba abu hurera uzurin cewa ya bar shi ya kwashi abinci abu hurera sai ya ce fa kallaitu anhu sai ya bar shi ya tafi gobe ma ya sake zawwa kuma ya aikata irin wannan abin da ya aikata shi ne da aka kwana sai abu hurera ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzalla ya ce mishi amma innahu say'ud ka bar shi ka mishi hakuri to amma ka san cewa fa zai dawo abu hurera sai ya ce farasatuhu faja'a yahsu min at'ami fa akhaztuhu kuma sai gashi ya dawo yanda annabi ya hadi gashi ya zo na kwasan abinci nace mishi la'arfa annaka ila rasulillah zan kai karanka wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai aljani yace da'ani fa inni muhtajun wa alayya ilalu iyalun waliya hajatun shadida irin magana da ya gama shi hari yace abu hurairah kai hakuri ina da iyali kuma bukata ta mai tsanani ce abu hurairah sai yace fa khallaitu sabilahu na bar shi na biyu kenan abu hurairah yace fa asbahatu fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya abu hurairah ma fa'ala asiruka al-bariha annabi tun ya ji labari ya ce ya abu hurera ina wani wanda ka kama jiya قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمت سيتي يا منزو يا من قارن cewa yana da iyali kuma yana da bukata mai tsanani ni kuma sai na rahamce shi nace mishi jaka na yahe maka fa khallaitu sabilahu fa qala sai annabi yace amma innahu kazabaka wa sayud yace ƙarya yake gobe ma zai dawo haka annabi yace ma Abu Hurairah Abu Hurairah yace kuma sai na sake dakon shi ina diba abincin nan sai gashi kuma ya sake dawo Abu Hurairah yace sai kuma na sake rike shi sai yake ce ma Abu Hurairah da'ani uallimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha yace Abu Hurairah na maka magiya sau daya ka bar ni na maka sau biyu yace to yanzu na uku ka bar ni ka yi haƙuri amma zan karantar da kai wata wasu kalmomi wanda za ka amfana da su yana kamar shi ne mahallin shahid na ita wannan addar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi sai ya ce mishi ila iza awaita ila firashika faqra ayatul kursi yace in dai ma'ana kana so ka amfana kenan ka rabu da mu in ka zo ne sun hudar ka barci to ka karanta ayatul kursi har ya zuwa huwal aliyul azim can karshe to duk mutumin kenan da yake so ya rabu da aljani wannan aya ya kamata ya karanta kuma idan mutum ya barci abubuwa da yawa sukan iya faruwa a dare kenan bai dace ba mutum ya ce barci ya rinjaye shi ko kuma abin da ya kama da wannan ya kamata mutum ya sama kan shi tilas dole sai ya karanta wannan ayar alal aqalla kafin ya kwanta banda zikiri da mutum zai yi bayan sallah akwai ta banda zikiri da mutum zai yi na yamma ita ma akwai ta zikiri na safe ma akwai ta tana haka ma kawai mutum yana iya karanta ta domin kariya daga shaidani to sai annabi sallallahu alaihi wasallama abu hurairah da kwana sai ya ci ma ya gaya ma manzo yanda suka yi da shi na kyale shi so ɗaya na kyale shi so biyu amma da ƙarshe ya ce mini zai karantar da ni wata aya in na zo barci in karanta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi amma innahu sadaqaka wa huwa kazub gaskiya yake amma kuma shi a matsayin shi kenan na aljani shaidani haka matsareci ne ta'lamu man tukhatib منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان abu hurairah sai ce mishi annabi sai ce abu hurairah wai ka san ma da wane ne kake magana waɗannan dare kai guda uku wanda kake mishi yahiya yana dawowa ka san wane ne abu hurairah ya ce a sai annabi ce mishi ai shaidani ne wani mana kenan shaidani ne yake yaso da siffan mutum to wannan kalmar sadaka kawa huwa kazu can bayan mun yi bayanin ta irin waɗanda suke gaskata magana na aljani musamman ana wani rukiya ko kuma ana wani abu dai wanda za a ce aljani ya bayyana sai ya hudu kaza kishiyoyi ko masu sana'a iri guda makwabci da makwabci wane ma wane wance ta ma wance kuma mutane sai su gaskata to annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya ya gwada mana babban siffar shi yace Abu Hurairah anan ya maka gaskiya wannan ayatul kursi da ya karanta da kai cewa Allah zai kare ka nan gaskiya ne amma kuma ka san cewa shi makaryaci ne kenan daga kaka sake daukar wata magana shi sai in ka zo ka tambaya in ta tabbata to shikenan to muku a yanzu kaga wane ne zai iya tabbatar da abin da shaidani ya hudu gaskiya ne ko ba gaskiya bane babu wanda zai tabbatar ba ma wani lokaci ba za mu iya ganewa ma cewa mutum ne ko kuma shaidani ne tunda shi kanshi abu huraira sai da annabi tambaye shi ka san wa kuke tababar maya da shi a kwanan nan uku yace bai sani ba sai ya ce ai wannan shaidani to kaga idan aka biya su sai su kafi tuntunu a cikin mutane a da ta uku kina idan mutum ya zo barci amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli karshen suratul baqara kenan ita amana rasul ita ma ta shahara akan addu'o'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a karshen hadisin hadisi ne na Abu Mas'ud al-Ansari Uqbah ibn Amr man qara ayatayn min akhir suratul baqara fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta su wannan ayoyin guda biyu amalar rasulu zuwa ƙarshe la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hayya zuwa fansurna alal qawmil kafiri ita wannan aya guda biyu ƙarshen bakara annabi ya ce duk wanda ya karanta su a daren shi sun ishe shi mana kenan za su kare ka a komi kaga ga ka karanta ayatul kursi kuma ka zo ka karanta karshen suratul baqara kenan mutum zai samu katanga ta kariya tsakanin shi da shedannai na mutum da aljani Allah zai kare mutum addu'a ta hudu wajen barci bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين حديثنا أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ينا بيان كان لوكشن da ka zo barci kamar da sunan ubangiji ya Allah da sunanka na karkatar ko na kwantar da gehina ma'ana kina na kwanta kuma Allah da sunanka nake tashi ya Allah idan ka riki raina to karamce ni ka ji kaina in ko ka maido mini ran na tashi saboda barci kamar mutuwa ne to Allah idan ka maido mini raina fa hafazha ya Allah ka kiyaye ta kamar yadda kake kiyaye rayuka na bayan ka na gari yana na addu'a ce wanda mutum zai Allah an ka kashe ni ka rahamce ni in kuma ka tada ni to ka kiyaye ni kiyayewa irin ta mutane na gari a ƙarshen hadisin sai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama sai cewa idza qama ahadukum min firashihi summa raja ilaihi misali mutum yana barci sai ya yi barci ya yi barci ya gaji ya tashi wani abu dai ko wata bukata ta tada shi sannan kuma sai sake dawowa zai kwanta falyun fiduhu bi sanafati izarihi salasa marrati aw salasi marrati an ka kwanta ka tashi kuma ka zo za ka sake kwantawa ko kuma misali a ce shin ka ta yau baka limke ta ba haka take a cikin ɗakinka kuma za ka zo ka sake kwantawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya to kaɗan ka ɗauki dara ka bibbige ka ka zazzage mana kenan kakka kwanta haka kai tsaye mutum ya zazzage annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa innahu la yadri dan baka san ba ma khallafahu alaihi ba'dahu bayan ka tashi me yazo ya kwanta a bisa wannan shahudar tana samu maciji ko a samu wata kunama da sauransu wai da taja'a fal yaqul yana idan mutum ya kwanta kuma sai ya ce bismika rabbi wannan adda da makaranta wadatu jambi wa bika arfa'uhu in amsaktaha in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin to hatta ilimi na zamani akwai wata doktora wadda ke LL kasar Saudiya ta ta yi bincike akan shi wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abubuwa banda ma misali a ce wani maciji ko kunama ya zo ya hako shi hudarka shi kanshi jiki na mutum akwai abubuwa da yake hudowa lokacin da mutum yake barci akwai abubuwa na kazamta da sauran abubuwa da suke hutowa to in mutum ya kalkade ya zazzage da rashi ya sake shin hudawa to waɗannan abubuwan kamar yana korar su cututtuka mana ilimi na zamani to wannan yana nuna mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan wannan banda zikiri kuma aiki ne annabi ya karantar da mu abin da ke ladabi ne kenan shi kuma na zikiri na barci zikiri na biyar Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al'afiya hadisi ne na Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma kenan mutum yana addu'a ya Allah kai ka halicci kaina kuma kai Allah kai kake amsan rayuwata ya Allah kuma a gare ka zuciyata da mutuwarta da rayuwarta a wajen ka yake ya Allah kenan irin ila da buka da muka yi tawadi can baya idan mutum zai roki Allah subhanahu wataala ya hudu wasu sufofi nashi na musamman wanda Allah shine yake yi wani aiki ne nashi to shine sai ka ce Allah in ka rayar da ni ka kiyaye raina in ko ka kashe ni ya Allah ka gafarta mini zunubaina ya Allah ina tambayarka ko ina roƙonka afiya mana kenan wani abu wanda zai zama to kamar kariya da Hausa da ake cewa lafiya ko kuma afiya abin da zai zama to alheri a gare ka kenan idan Allah ya raya ka kana cikin masu rayuwa addu'a ta shidda ta barci Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak wannan suna cikin gajerun addu'o'i kafin kuma wanda take bi ta wanda kuma ta hita zama gajarta so da yawa suna ke karantar da yara wannan addu'o'in gaba ɗaya da muke karantawa ba dole ba sai mutum ya karanta su gaba ɗaya idan mutum zai iya zaɓen wanda yake ganin a lokacin shi ko kuma wanda ba zai samu kasala ba zai zai rika yi kullum ko kuma mutum ya karanta su gaba ɗaya ma duka babu wani eh, dama shi dai abun illa shine a ce mutum ya bar gaba ɗayan su waɗannan ko ɗaya bai yi ba to kaga wannan albarka da yawa mutum zai rasa kenan za ku iya barci kuku biyu wani yana barci yana samun lada wani yana barci bai da komi haka haka zai kwanta haka zai tashi kamar an shigo da burgi to amma wanda ya addu'a zai samu lada gashi yayi alwala misali gashi ne yazo ya azkar ko ya raka biyu duk abin da annabi ya koya sallallahu alaihi wasallam yayi wajen kwanan shi to yana cikin lada ne har ya tashi Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadaka ya Allah ka kare ni azabar da ake yi ranar kiyama addu'a ta shidda hadisi ne na ummul mu'minin Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anha sai yazo a farkon hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko kuma hafsa take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance in zai kwanta wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi hannun shi na dama yake ajewa kasan kumcin shi yana haka eh haka yake bangaren dama yake kwanci sallallahu alaihi wasallam yana kwanta a farkon hadisin ne kina yana kwantawa ne sai ya ce Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak kenan nan kuma mun samu ladabi na biyu shi ma idan mutum zai kwanta ya kwanta bangaren dama kuma in san samu ne kura da matashin ka kana iya dora hannunka eh na dama akan kumcin ka wannan ta dama sunna ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba dole sai ka dawo mu ba akan haka kenan ko da kwancin ka kwanta bangaren dama shi dai shi ake so ka fara saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ujubu tayammun duk abin da yake na dama annabi da shi ke fara duk wani aiki da zai yi in dai ba shiga ban daki ba to da dama ake yi kenan in ka zo kwanci ka yi da dama minti ɗaya minti biyu kana iya juyawa ɓangaren hagunkin shi dai ka fara da dama addu'a ta bakwai bismika allahumma amutu ahya kenan wanda take da gajarta sosai so da yawa kuma ita ce ake karantar da yara ƙanana wanda misali yaro tun ma kafin ma ya koyi magana ko ya shiga eh magarubiya zai iya wannan baba ko mamma suke ake karantar da su ko kuma jarra irin wannan kananan mataki na karatu da ake kai yara a karantar da su shiga ban daki wuta ban daki addu'ar barci gajejerun daga cikin su akwai gajejeru sai a karantar da yara sai su rika yi wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Huzaifah bin Yaman addu'a ta takwas كما دعا البرشي سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين وانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وانا shi mun wuce shi can baya zikiri na bayan sallah kai tsaye idan da an yi sallama waɗannan suna daga cikin zikirin da ake yi a can ruwaya dama mun karanta kenan wallahu akbar amma ta zama ita ce 44 ya zama to 100 daidai ko kuma ya zama to la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu wa mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in qadir to kenan dadi da ƙari addu'a ce ta bayan sallah kuma addu'a ce in mutum ya zo barci shi ma sai ya karanta wannan to kuma akwai kissa game da ita wannan arda dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hude ta hadisi ne na Ali bin Abi Talib mun san cewa sirki ne na annabi tsira da mun shiga tabbata gare shi yake arme da Fatima diyan manzo sallallahu alaihi wasallam to wata rana Fatima aiki mata yawa aiki na gida shara da wanke-wanke da dora abinci da kawo ruwa a wancan lokacin da guga wannan abinci nika da ake na dutse to sai ta je gida da iske annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce da Allah dan bata wani bawa ko wata baiwa wanda za ta taya ta irin aikace aikace na gida to da ta je annabi sallallahu alaihi wasallama baya wajadat aisha fa akhbarata sai ta samu kenan aisha daga cikin uwaye na mumunai sai ta bata labari ga abin da yake ta hidani to manzo sallallahu alaihi wasallama yana zuwa Aisha sai ta bashi labari Fatima ta zo ga ga bukatarta qala aliyu kenan ruwaya ta hadisi sai ali yake cewa faja'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadna madaji'ana manzo bai zo ba sai lokacin da suka kwanta dare yayi fa qala sai ya ce musu kenan ya tada su ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim annabi ya ce naji labari fatima kin je neman wanda zai taya ku aiki sai annabi ya ce babu in karantar da ku mana wani abu wanda yahi wannan bawa da kuke so a ko da kike so a baki ko kuma manzo ma yake magana su bi duka yana tunda idan yazo zai ma mijin aiki Ali bin Talib zai ma Fatima aiki sai ta to in karantar da ku mana wani abu wanda yahi wannan bawa kenan za ku samu dimbin lada sai annabi ya ce musu iza awaituma ila firashikuma idan kuka yi niyyar kwanci kuka zo wajen shuhuda ku fasabbiha salasan wa salasin ku ce subhanallahi so 33 wa hamida wa ahmada salasan wa salasin shi ma alhamdulillah ku yi 33 wa kabbira arba'an wa salasin shi kuma Allahu akbar sai ku yi shi 40 eh 34 sai annabi ce fa innahu khairul lakum min khadim yace wannan abin da za ku yi yahi a baku bawa yazo ya taya ku aiki kun ga abin ba karami bane muna sakaki amma akwai abubuwa wanda mutum yake samu daraja kuma ba tare kawai ka zo shuhudar ka a takaice bai wuce minti daya minti biyu sai ka yi su subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allahu akbar ka gama abin da zaka samu ba karamin lada bane to sallallahu alaihi wasallama daman su da yawa yana daga cikin sunnan shi ko kuma al'adar shi baya barin abin da yake mai amfani wanda yake amfani akan wanda bai kai shi amfani ba duk lokacin da wani abu ya faru biyu ga wani abu yana da amfani ga kuma wanda ya shi amfani to annabi sai ya karantar da sabai ko kuma wanda suke tare da shi wanda ya yi amfanin da shi ake aiki kenan nan annabi ya karantar da su cewa ku ci gaba da hidimominku ta duniya amma idan ko karanta wannan addu'a za ku samu ko kuma za ki samu lada mai kyau addu'a ta tara kenan hayayo addu'a ne na barci da mutu zo kwanci mala ya ka hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da zikirin Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر wannan hadisi ne na abi huraira radiyallahu ta'ala anhu idan muka dubi wannan adar eh kamar iso ne ake ga Allah ladabin da muka ce mutum zai iya yi tun daga farkon eh satara 1 2 3 4 5 duka adar iqdi anna daina wa ghnina min al-faqr wannan duka sauran mutum yana iso ne girman ubangiji ya Allah kai ne mahalicin sama da ƙasa su bakwai sammai ya Allah kai ka halicci ƙasa ya Allah kai ka halicci al'arshi ubangijin al'arshi mai girma ubangijinmu kuma ubangijin komi ya Allah kai ne ka ƙirƙiri halittar ƙwaya ta hatsi ko ta dawa ko ta wake da kuma nawa irin abubuwan da suke da ɗa a ciki irin su da bino da sauransu da su aduwa wa munzil taurata wal injil Allah kai ka saukar da taura ka saukar da injila ka saukar da al-furqan shine al-qur'ani ya Allah muna neman tsari a gare ka daga sharri dukkan shi kowane iri ne ya Allah kai kake rike da shi anta akhudhu bi nasiyati kenan Allah shi ke kaddara komai Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un ya Allah kai ne na farko kafin kai babu komai kuma Allah kai ne na ƙarshe kuma bayan ka babu komi ya Allah kai ne mai ƙarhi akan dukkan komi ma'ana komi Allah yana saman shi wa antal batinu fa laysa dunaka shay'un ya Allah kuma kai ne boye kuma kahin kenan banda kai babu wani abu to shine adda sai ki iqdi anna dayn ya Allah ka biya mana bashin da yake kan mu wa ganina ka wadatar da mu min al faqri kenan wannan mutumin da yake da bashi da yawa in ya zo barci ya kusa ma- ya kusa zama wajibi a kan shi ya karanta ita wannan addu'ar saboda biyan bashi abu ne mai wahalar gaske ga bawa abu ne wanda yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jan kunne wai mutum ya ci bashi dan ya ji daɗi dan ka ci wani abinci mai daɗi ko dan ka shiga wani gida ko dan ka shiga abin hawa haka ka je ka yi bashi Don addini bai karantar da haka ba za ka yin bashin ka shiga cikin wani tsanani wanda ya zamanto dole bayan da ka iya don idan mutum ya rasu to zuce shi ko kuma mu ce ran shi ruhin shi Allah ke mana za a rataye shi zai ba a mai hukunci ba shi dai gashi nan tsakakakiya ko da mutumin kirki ne in mutumin kirki ne za a sanya shi rauda bidiyadil janna to amma dalilin bashi sai a tsaida shi sai an biya bashin wannan to kun ga yanzu kuma yanda ake gwagwarmaya tsakanin dukiya da 'ya'ya idan mutum ya mutu wasu ma ba sa ba sa biya ma uban ba bashi duk da cewa dukiyar shi ce to amma da ya mutu dukiyar kuma a shari'a ta yi intikali ma'ana ta tashi daga mulkin shi ta koma mulkin 'ya'ya to su kuma 'ya'ya daga cikin mu'anul tashhis da malamai na fiqh suke cewa akwai biyan bashi da likafani da duk yanda za a yi a yi sutura to wannan dole ne a kansu su in yaso kuma daga baya sai abin da ya shafi gado da sauransu to idan dukiyar da yawa ne ko kuma a ce ma za ta cinye eh, gadon gaba daya su rasa to anan za a samu gwagwarmaya kenan mutum in dai ba wani abu na dole ba kada ya dora ma kan shi bashi wai dan ya ji daɗi sai mala yake cewa waɗan manzo sallallahu alaihi wasallama iqdi anna dayn nan da yake cewa Allah ka biya mana bashin da yake kanmu mala ce al muradu bid dayn ha huna huququllahi wa huququl ibad mala sai ce bashi akwai kala biyu ne akwai bashi na Allah Allah yana bin ka bashi misali lokacin sallah bai yi ba yayi ba kai ba ka mutu wa azumin watan ramadan an biyo ka bashi ko kuma ka ɗauki nazar cewa za ka ma Allah wani ibada ba ka yi ba ka mutu wannan shi ma bashi ne sai waliyanka wanda suke wannan kinka sai sun biya yana akwai bashi na ubangiji subhanahu wataala akwai kuma bashi na bayo shine ka ɗauki kuɗin wani ko wani abun shi na bukata ko abin da ya kama da wannan to waɗannan gaba ɗayan su kamar mutum yana yana roƙo ya Allah yana akwai bashi tsakaninka da ubangiji Allah ka ga Allah ka sa mu biya kuma bashi yake tsakaninmu da ɗiyan adam su ma Allah ka sa mu biya da kuma bashi abu ne wanda yake sama malace eh, ba abu ne wanda yake sama mutum kamar sai ka ji baka da nauyi in ka gamu da wanda yake bin ka bashi kuma sai ka rika jin eh, kai dai ba ba- ba baka samun nutsuwa ba a cike kake ba ba mutum bane cikakke in yayi tana yawan ku rika kwana da shi in ya biyo in kaga titi yana nan sai ka yi wata kwanar da to ba shi ba karamin eh, nauyi ba ne allah suwan tala ya kare mu addu'a ta goma ita ma dai idan mutum ya zo barci alhamdulillahi lazi a ta'amuna wa sakana wa kafana wa awana fakan mimman la kafiya lahu wala mu'uwiya ko wala mu'uwi hadisi ne na Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar da mu kuma ya shayar da mu kuma ya kare mu kuma ya- ya ba mu inda za mu kwanta wa awana ko kuma ya ba mu ƙasar da ta zama ƙasar mu ce garin mu ne fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wi to da yawa wani bai da wanda zai agaza mishi wanda zai girma wanda zai kare shi kenan shine kariya ta ubangiji da yake mamumuni kuma da yawa daga cikin mutane akwai wanda bai da ƙasa ko bai da gari ko bai da gidan da zai ko bai da inda ma zai kwanta to kenan kai har Allah ya baka ga ka zo shi kuda zaka kwanta tana wa gidanka ne na kanka ba gidan haya bane garin ku ne ba bako bane kai to sai kama Allah godiya to malam sai ya ce qawluhu awana ay raddana ila ma'awalana wa lam yaj'al la muntashirina kal bahaim kama akwai hikimar ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya dan adam ba kamar dabba idan zai kwanta a wuri ne a tsare wuri ne na barci gashin wuda ga abin da zai ruwa da saura amma ba kamar dabbobi ba to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai sai mana bugo guda da mu da su to amma sai Allah ya girmama dan adam yana ya cancanta mutum ya gode ma Allah to daga cikin godiyar ubangiji subhanahu wataala ya baka gidan da za ka kwanta shi da za ka kwanta ya kare ka to sai mutum ya karanta irin wannan addu'a alhamdulillahi allazi atamuna wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya ko kuma wala mu'wi addu'a ta 11 allahumma alimal ghaibi wash shahadati فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم حديث لنا عبد الله بن عمر إيه، بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه daga wannan addu'a ce mutum zai yi wajen barci bayan girman ubangiji da faɗa cewa ya Allah shine mafi san abin da yake boye da abin da yake bayyana Allah ya san shi Allah shi kirkiri halitta sama da ƙasa ubangijin komi kuma mamallakin komi wa malikahu ya Allah na shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai kai ina neman tsarin ka daga sharrin kaina saboda irin annabsu ammaratun bisu shaidan zai iya sa zuciyarka ta rika raya maka wasu abubuwa na banna to sai ka roki Allah ya kare ka hatta sharrin karan kanka wa min sharri shaytani wa shirki haka kuma sharrin shaytani wanda zai rika sa maka waswasi ya sa ka wani aiki mara kyau kuma haka da wani abu wanda yake da alaka da shaytani wanda ma'ana zai ka zamanto na iktisabu ne ko kuma zai zamanto na amal ne ko kuma ya Allah ka Allah ka in ma kaina wani aiki wanda yake mummuna ne yana kamar ka in ka sa ma Allah kamar ka dora ma kanka wani nauyi ko kuma ka jama kanka magana ko abin da ya kama da wannan aw ajurrahu ila muslim ko kuma ya Allah ka in cutar da wani musulmi dan uwana ko kuma in ja mishi magana ko kuma wani abu wanda yake bai dace ba kenan ya Allah ka in ma kaina kuma ka in ma musulmi dan uwa to wannan ita ma da ta muhimmanci wanda ya kamata a ce mutum ko da baka yi ta kullum ba lokaci zuwa lokaci a da ta goma sha biyu wajen kwanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya qara'u alif lam mim tanzila sajada kina suratul sajada wa tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk suratul mulk wannan surori guda biyu yana mutum sai karanta su hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Jabir da Abdullah radiyallahu ta'ala an mala yace wal ma'ana ina ma'anar waɗannan surori guda biyu suratul sajada da suratul mulk lam yakun من عادته صلى الله عليه وسلم النوم قول القراءة لهاتين السورتين yace annabi sallallahu alaihi wasallama shi bai barci sai ya karanta su waɗannan sai ya karanta suratul sajada sai ya karanta suratul mulk so surori ne wanda suke da muhimmancin gaske ko a karatu sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama suratul sajada a sallar juma'a eh mana sallar asuba ta ranar yinin juma'a sai ya karanta ta sallallahu alaihi wasallama suratul mulk kwarin suratun najm da sauransu mana kenan a qur'ani akwai surori daban-daban wanda suna da wani fadala na musamman to sai mutum ya kokari ko baka harace baka dauki qur'ani kana yin tilawa wanda zaka yin surai daya biyu ko a sati ko a sati biyu ko a wata to ka je a ce ai ko ai shekara ko shekara biyu mana kenan sunnoni ne wanda lazimta su ya kai kan gada mutum albarka mutum zai samu soyuwa wajen Allah subhanahu wataala da kuma manzon shi sai ga Allah ya kaddara muku alherai da yawa wanda wasu kana tare da su ko sun riga ya ka tashi a duniya Allah bai sada su da waɗannan irin wannan alheran sai kai to ba wata dabara bace irin kusanci da mutum yake yi dan wasu wane ne Allah ke kira waliyan shi masoyan shi su ne wanda in sun kare farilla dan farilla dole ne su wannan ba wai sai an ce ba ko kai ko kai a wannan dole ne to in ya so in kowa kai farilla yanzu kowa darajar shi guda to ina ake samun fifiko to shi wannan sai ƙara da nafila ya ƙara da nafila na azumi ya ƙara da sallar dare ya ƙara da azkar to sai ga shi daraja shi ya wuce kowa to irin na azkar suna da kyau mutum ya rika karanta su ko da ba don komai ba albarkar duniya da lahira a da ta goma sha uku Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsal wannan hadisi ne na barra bin azib radiyallahu ta'ala anhu sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin cikon hadisin sai annabi yake cewa idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah kina annabi to mena ga bara da azib in ka zo barci to kai alwala alwala irin ta sallah kina yanda ake alwala ka samu kai alwala cikakkiya summa taji ala shikkikal ayman sannan sai ka kwanta a gehinka na dama wa kul sai ka ce allahumma salamtu nafsi kenan wannan adda da mun karanta in haka annabi ya karantar sunnar an mutum yana so sunnar ta cika daidai mutum ya samu ya alwala alwala warta irin ta sallah in son samu ne ma mutum ya raka a guda biyu yana daga cikin sunna na alwala yana daga cikin abin da ya gada ma abu huraira fadala eh afwan bilal fadala annabi ya ce ya ji samun shi a cikin gidan aljanna saboda me ba in yi alwala sai ya raka biyu din da ya alwala ko da ba sallah ba dole ba sai sallah asuba ba ko azhar ko lasara kawai in ya in ya ji bai da tsarki sai alwala sai raka'a to wannan ya gada mushi girma a daraja a gidan aljanna kenan da yana da kyau abu ne mai mamancin gaske a ce mutum idan ya zo barci ya alwala idan dare kuma in son samu ne ya tashi ya sallah mala ya fil hadisi salasa sunan mustahabba laysat wajiba a cikin wannan hadisin akwai sunnoni guda uku wanda suke ya can ya kamata musahabi ne ba dole bane ba wajibi bane na daya shine mutum ya alwala idan ya zo barci ya kamata wannan sunna ce mai kyau idan mutum ya lazumci wannan lalle tabbas zai ga Allah subhanahu wataala ya daga darajar shi abu na biyu mutum ya zama to yana kwanci a bangare na dama wannan shi ma sunna ce ba dole bane in ka zo ka kwanta bangaren hagunkin ma ba ba ka babu wani laifi da za a kama ka amma dai baka yi ba koyi da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi komi da dama yake sa takalmi sarce kai sa kaya shiga wuta ko duk abin da ka san mutum zai yi shi to shi annabi sallallahu alaihi wasallama da dama yake yujibu tayammun musahabi na uku shine mutum ya zamanto yayi zikiri kiran da ya zamanto karshen ka da duniya zikiri ne inda Allah ya kaddara dan barci Allah ya tawaffal an kusa hina mautiha wasu Allah yakan karbi ransu idan sun yi barci shikenan sai su zarce wasu kuma sai Allah mai do musu kenan sai zama to karshen ka da duniya zikirin Allah kai alwala kai zikiri ka kwanta bangaren dama Allah ya karbi rayuwarka kenan ladanka Allah zai saka daga cikin waliyan shi ma'ana kenan masoyan shi to a cikin wannan hadisi a wannan ruwaya akwai wani abu muhimmancin gaske shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da barra dan azib karantar da shi yake yi ka ce kaza ka yana karantar da shi yana yi yana faɗi mishi yana yi har sai da yazo wajen wani biyu kallazi arsalta dai karanta mishi sai barra bin azib sai ya ce wa rasuluka allazi arsal sai ya ce mishi a'a wa nabiyuka allazi arsalta malaka ne ya maido shi shi barra bin azib yana ganin kalmar nabiyu da kalmar rasul kusan abu guda ne babu wani bambanci sai annabi ya ce mishi a'a ya maido shi ya ce mai a'a wa nabiyu kallazi arsalta to wannan shine mala yace wa hasajjal ba'd ulama bi hadha alhadith liman riwayat bil ma'ana wa jumhur ala jawaz min al ma'arif aw min al arifi al alim a cikin ko da ke babun da muke magana bane a cikin ilimi na hadisi akwai abin da ke cin shi ruwaya bil ma'ana kamar idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana to kai ma so ake ka hudu magana shi yanda ya hudi kar ka sake ka kara in yace ku tayi to kai ma in zaka ka ce ku tayi kar ku ce in ka ce ku je ku kamar ka sauya ke to kenan sai wasu malamai suka ce ana iya yi to amma babban abin da za mu yi la'akari a nan shine lokacin da ya ce wa rasuluka annabi ya ce mishi a wa nabiyuka annabi haka karantar da shi kenan ne karantar kamar nassin da annabi ke karantarwa sallallahu alaihi wasallama bai kamata mutum ya sauya kenan misali a ce dan kalmar larabci irin masu ma'anoni saboda larabci harshe ne mai faɗi aka samu kalmomi da yawa masu ma'ana guda in annabi ya sa wata kalma a wani wuri kai kaka hudda ka sa waccan duk da cewa ma'anar su guda ce abinda ake so ka sa yanda annabi yayi haka ya kamata kai wannan shine bin sunna kuma shine addini dan ma'ana tana iya sauyawa saboda malamai sun yi bayani tsakanin annabiyu da kuma ar-rasul to kenan wannan sai ke karantar da mu sunnancin mutum ya sunnantu da abin da annabi ya karantar sallallahu alaihi wasallama kaka sake ka dauko kaka dauki na wani ba misali a ce sallah ga yanda annabi ya sallah irin na nafila dan salloli na farilla wannan kowa ma ya san su da yara da manya da ƙanana babu wanda zai ƙara azawar ta zama biyar ko ta zama shidda ko wannan sananne ne to ina ne ake karawa salloli irin na nafila wani ya ce ma kai dubu wani ya ce kai ɗari kaza ko kuma wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo salatoci aka gama daban-daban salatin ibrahimiyya wanda annabi ya karantar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad innaka hamidul majid zuwa karshe wannan da annabi ya karantar da ita to an kawo wasu daban-daban to in dai kana sallada mutum ya tsaya kan annabi abinda annabi ya karantar da shi wa abinda babu shakku in ka je kiyama gobe sallallahu alaihi wasallama in yace maka tawa kace ni kuma nayi tawa ne ita ma ta tayi ka gani kana da matsala amma ka dauki ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce tayi to shi sa anan sai malamai suke gani ma wai ashi bara bin azim abin da ya kara kadan ne shi annabi ya ce mishi wa nabiyuka shi kuma ya ce wa rasuluka sai annabi ya ce mishi a to ina ga wanda ga annabi irin nafilar da ya karanta aisha ta ce sallallahu alaihi wasallama a cikin ramadan ko a bayan ramadan bai wuce raka'a sha ɗaya ko sha uku sallar dare kai kuma ka zo kai dubu ko kai dubu biyu ko kai ɗari kaga kenan ka keta haddi ka wuce gona da iyaka da iri abinda ake so in kana so ka yi sallah kana iya sallah dare duka ya za ka yi sai ka rika dogon karatu kenan raka'a ɗaya sai ka yi kusan awa a raka'a ɗaya a raka'a ta biyu raka'a ta uku mana kana ya tsara dogon karatu kuma shi zai ƙara maka dogon lada saboda da harafi guda na ƙur'ani lada goma yana in misali wani ya salla irin rako'i da yawa amma ƙur'anin shi kaɗan ne kai kai raka biyu kai wani izihi biyu izihi uku izihi ko biyar ladan ka yahi nashi ba ana aiki ba da yawan rako'i ƙur'anin da ka karanta harafi da lada goma kenan sai a yi ta lissahi a yi ta lissahi kenan dan kana so ladan ka ya ƙaru ba raka za ka ƙara ba ka ƙara karatun ƙur'ani wanda sai ƙara maka ladan
alan dangane da asibarin yau na kwana yanzu mutum wajen karanta su sai mutum ya kwanta kan shi wurare zai karanta ko kuma kana yi ɗaukan tafi kai karatu ƙur'ani ko buɗe littafin baka da Allah ka karanta su ne ka kwanta eh duka shi aka ce da iza a kasta ko kuma iza a waita kawai in ka zo yanzu dai ka ƙara hidimomi komi an zo ɗaki kwana za yi kenan sai ka karanta shi wannan azkar zai iya alwala ya zauna ya karanta eh kai raka'a biyu ya buɗe littafi ya karanto su duka wani daidai da zai iya yin sannan kuma sai ya kwanta eh yayi sosai mutum ya haka yi ba garma alheri bane kasala ita take bata mana eh mafi yawa abubuwa muke yi na abubuwan da basu da muhimmanci muke ba su muhimmanci yanzu mutum zai zama a fada shi ta dare zai yi awa biyu awa uku suna ta hirar su suna ta kallon titi da masu wucewa amma bai ya bai ya haƙurin minti goma ko minti biyar da zai azkar kafin ya kwanta kawo kuma ba ƙaramin fadala ba ne mutum zai bari romo ne mai gaske a ce mutum ka zo ka kwanta haka kawai
kamar wajen nafila ga wanda ba shi da surori masu yawa yana iya daukan surar da iya misali kamar suratul ikhlas ya ta da yi mimita ta so ɗari a haka ya yawa ko fiye da haka ba Ƙwarai da gaske. musamman ma kuma ita suratul ikhlas kenan sura ce wanda annabi ya ce ta bulugu ko kuma tusawi sulusul qur'an kama a matsayinta da girmanta darajar da Allah ya bata duka qur'ani da daraja to amma Allah ya ba wa surori ya ba wasu ayoyi kamar da aya ayatul kursi a ayoyi take da darajar gaske to suratul ikhlas muhimmanci gare ta wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama duk in yi raka daya a sallah sai ya karanta qul huwallahu ayin misalin ya karanta sura in zai cike in zai ka hanyar rukuyi sai ya karanta qul huwallahu sai mamun suka kai karan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wai shi wani in yi karatu ma sai ya karanta qul huwallahu kuma in ya sake ta biyu sai ya karanta qul huwallahu sai annabi ya kirawo shi yace dan mi dan mi kake yi sai ce ya manzo sallallahu alaihi wasallama ni kawai santa nake ita wannan sura sai annabi ya ce mishi hubbuka iyyaha adkhalakal janna san da kake ma suratul ikhlas tuni ya shigar da kai gidan aljanna yana da yana da kyau suratul sajada da muka wuce nan baya kana suratul mulk amanar rasulu karshen suratul baqara nan kuma da ali imran ita ma tana daga cikin wanda annabi yayi zancen zahawa zaharawai su a gobe kiyama annabi yace da suratul baqara suratul ali imran za su zo kamar wani girgije za su rika eh rihe masu yin su yana in misali mutum zai karatun qur'ani ma yana iya harara irin wannan ayoyin ko kuma irin surorin wanda annabi ya ce ga fadalarsu daban amma kuma fa ba dole bane an takaita ka da na Qur'ani gaba ɗayan shi fadala gare shi kowane harafi lada goma insha Allah Allah sa mu dace kina sai mu dakata nan abin abinda muka yi Allah tara mu a cikin lada na'am Qur'ani ya kore ka kana daukan Qur'ani sai ka riga jibawa shi dai da kai raka'a da yawa gara ka karanta Qur'ani da yawa zai yi maka lada kuma tsayuwan ake so mutum ya yi tsayuwa sosai kamar sufor ne an tarama ne ma mutumin da ma bai iya wani gudu so sai yanzu mutum zai zuha ya kama jikin shi da sahi ma za ka gama maki sai ga kowa yana ma sallama mutane suna son ka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama haka ita sallar dare tana sa haske a fuska mutane suna haba haba da kai ko wanda bai san ka Allah ya sa ya so ka mutanen da suke hadisi ne kudusi Allah subhanahu wataala yake bayani yana akwai abubuwan da muke sakaki da su masu daraja akwai wani mutum da ka gamu da shi sai ga kana san shi yana burge ka harkokin shi to ba koyi bane alaka shi da yayi da ubangiji mai kyau wani kuma kana gamuwa da shi sai ga kawai harkokin shi kawai baka san shi baka san magana shi bai maka komi ba to wannan yayi nisa da ubangiji shadanai sun kewaye shi Allah ya kare mu wa alaikum salam da an yi la'asar wasu malamai suka tun daga zawali har zuwa amma dai sallar la'asar ko kuma mutum sallar magariba in baka da misali a ce wata hidima a wannan tsakanin almuhim da tun daga bayan sallar la'asar har zuwa can shi kuma na sahi tun daga bayan sallar asuba har zuwa zawali sallar azawar to wannan kana ya kai shi har lokacin ma an kai na sahi ne kenan kahin azawar kahin ayi sallar azawar Allah samu dace abinda muka daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba ɗaya wanda yake na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah